إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته safiyar asabar takwas ga watan rabi'un al-akhir shekara ta 1443 bayan jiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallama wanda ya dace da lissafin 13 ga watan Nuwamba shekarar miladiya ta 2021 wannan shine kasad na takwas cikin jiran giyar darussa daga littafin as-sunna wallafar al-imamu Abu Bakr Ahmad ibn Amr ibn Abi Asim rahmatullahi alaihi ibnu abi asim ya rasu ta 287 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan littafi na shi na as-sunna ɗaya ne daga cikin muhimman littattafai na sahun farko a cikin littattafan da ake dogara da su wajen sanin aqidar magabata aqidar salaf aqidar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da sahabbai da tabi'ai bil munasaba a wannan makaranta tamu alhamdulillah muna karantar da waɗannan littattafai na aqida malam shitu yana karantar da al'ibanatu an usulid diyana al'ibana a fi min haji shari'a ne ku ya suna yake ne al'ibanatu an shari'atin firkatin najiya sun tafin yana ba da wahala na kasa rike shi kullum zo faɗan shi da ne kuskure al'ibanatu an shari'atin firkatin najiya na ibn battal ukubari ga suna na ibn abi asumin anan sannan malam dawud ya fara karatun ash-shari'a na al-ajurri wanda shi ma ɗaya ne daga cikin muhimman littattafai wanda ya rage shi ne sharh usul itiqadi ahli sunnah wal jamaa na hibatullahi lalakai zamu ba shi zamu ba malai haya da shi insha Allah malai haya da kuri shi zai samu da shi zama duk littafin aqidan nan gaba ɗaya abu ta kansu jama'a saboda musamman a wannan zamanin da aka wayi gari ɗan bid'a suna ta ƙara ɗaga kai suna jin wani izza kuma ahlus sunna muna jin wani kunci da nauyi da tsoro wasu abubuwan da muka sani aqida muna jin tsoron fadan su ana ta mudahana ana ta mujamala yanzu kaga ahlus sunna an fara gayyata malama ahlus sunna suna zuwa maulidi malama ahlus sunna sun fara ma ahlus sunna ɗan uwan raddi suna cewa su kan maulidi ba kyau wannan raba kan musulmai ne wannan zafi ne malama ahlus sunna fa jama'a suke irin wannan suka kaga a yanzu ya kamata a sake maimaita irin wannan karatukan na izala na shekara 40 irin karatukan nan na babu sani ba sabo game da akida tsakani da Allah bid'a tana nema ta ƙara samu bayan da kamar an sumar da ita ne a shi ba mutuwa ta yi ba shi dogon suma ta yi to yanzu ta sake farfadowa yanzu rabban da kaga maulidi ya samu irin rawadin da ya samu a shekarun nan biyu uku bayan an jima ina jin tun zamanin waɗannan sarakun da suka kiro shi bai samu irin wannan tagomashin to aka kai kuma malaman ahlus sunna ba za su irgo malaman ahlus sunna waɗanda sun san su ahlus sunna ne kuma sun san maulidin nan da su aka faɗa da shi amma kuma an gayyace su sun je saboda wani manufa ko wata maslaha da suke gani ko wani son zuciya ko makamantansu sun dawo kuma suna ma sauran malamai da suka suka ci gaba da wato suka ki daga kafa akan cewa lallai wannan bata ce kuma jama'a musamman a yanzu da maulidin ya zama kowa ya ga sharholiyar biki ce kawai dama irin maulidi ne na da da ake yi na azo ayi a shafa ayi diwani a karanta sira ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a raba abinci a ci ana murna kowa ya tafi gida 11 na dare ba mata ba sa zuwa ba a kida ba a tafi ɗeniya ba a yi wa kowa raddi ko batanci ko ashariya ko cin mutunci kaga wancan duk malaman ma da suka ce a yi ɗin fa irin wannan suke magana su ibn hajar su suyuti a irin wannan suke magana amma babu wani mai mutunci ko mai hankali ko wanda ya san ya kamata da zai ce wannan abin da ake yanzu da su na maulidi a ci gaba da yi hatta a cikin su malaman su masu hankalin cikin su ba su san wannan abu inda ma dai ba kowa ne yake iya zuwa ya faɗa ba domin kamar yadda zabi yake faɗa as-sadaqu bil haqqi azizun Cara da faɗan gaskiya tana da wahala ba kowa ke yi ba musamman kai da a ce a kofa gidanka aiki ko islamiyya kace ko ko aka gaito ko ake so koyan izala raddi ka zo ka fara sato jama'a gaskiya bai kamata muna sa kwadin maza da mata ba ba za ko ka san baki ba za ka yi ba kalla da ce ku gani wannan yana daga cikin sharrin wato affiliation da wata kungiya ko wani tafarki amma ka tsaya kawai ya zama affiliation ɗinka da manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya bi manzon Allah ku haɗu shi a cikin bayyana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya kauce zaka iya cewa baka yadda abin da yake ba almuhimmi shine waɗannan tafai na aqida wajibi ne a ci gaba da karantar da su a ko ina ahlus sunna suke littafan barbahari littafan lalakai littafan ainihin ibnu abi asim littafan al-imamu ahmad ibn hanbal as-sunna littafan al-ibana al-kubra ibana ta ibn batta da da makamantansu at-tauhid na ibn khuzaima at-tauhid na ibn manda wajibi ne ahlus sunna su gaba da koyar da littafai domin waɗannan su ne za su tseratar da aqidan Allah ya samu dace to malam ya ta mana magana akan bid'a mun ji irin yadda shari'a ta tsani bid'a da irin narkon bala'i da aka yi alkawari ga wanda ya bid'a ba za a karɓa ba kuma yar wuta ce da sauransu shi ne nake so na ƙara mana wasu ƴan maganganu ƴan kaɗan game da wasu bayanai da wannan malami mai suna Muhammad al-Muntasir ar-Raisuni yayi a cikin littafin sa dinnan Allah ya gafarta mishi wani malami ne nan kusa ya rasu bai da ba da jimawa ba shekara ta 1421 kamar shekara 22 suka wuce kenan ko tunda zaka je ka ji lecture da Malam Albani a Kaduna akan bid'a a Arewa House Malam yayi summarizing wannan littafin abubuwa da dama da ke cikin littafin Malam ya ambace su wannan wannan bugun bugu ne na Manshuratul Darul Minhaj wani wani wani program wani foundation da ke buga tafan sunna a kasar Riyadh to abin da ke so na ambata mana shine mu san ta'arifi na bid'a wanda yake gajere kuma mai matakar fa'ida wannan tarifin asalin malamin da yake shine al-Imam Shatibi kusa Imam Shatibi bai littafin al-Ittisam da al-Muwafaqat babban hujja ne game da yaki da bid'a jama'a a cikin littafin shi al-Ittisam a cikin juz'in shi na farko farko farkon shi daga shafi na 37 yake cewa al-bid'atu tariqatun fi ad-din muhtara'a تداهي الشريعة يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية يلايك كان البدعة يتشي البدعة طريقة في الدين ونتفرق جزاء بد سونا الدين بعد سونا الرأيوة ودعك jirgin sama kyamara handset ba bida bane gidan sionistu su fadda mabiyan su ba bida bane ikhtira'at ne na zamani ba su da alaka da bid'a domin wanda ke amfani da su ba yana amfani da su ne da sunan yanayin addini ba yana amfani da su ne sunan rayuwar shi ta zo da irin waɗannan abubuwan bai sa ran samun wani lada na musamman don amfani da su ya ce muhtara'a ya zama ƙirƙiro ta aka yi ma'ana ba shi Allah ne subhanahu ta'ala ya ce ai ba annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce ai ba waɗannan wuraren wato qur'ani da sunna su kadai ne tushe na ɗauko shari'a duk abin da aka yi da sunan addini baya cikinsu sunan shi bid'a to dahi shari'a kuma za ga yin kama da addini wani abin ma irin na addinin ne wata sallah ce ko wani azumi ko wani taro ko wani yanayi ko wani zikiri ko wata kasida ko wani salati kaga akwai irin shi a cikin addini yubahi shari'a yuqsadu bisuluki alaiha ma yuqsadu bi tariqati shari'a irin abinda masu yin sallah azhar suke nema shi masu maulidi suke nema lada irin abinda mai yin salatin ibrahimiya yake nema shi mai salatin fati yake nema kuma fiye da haka lada yake nema irin abinda mai kanta alqur'ani yake nema shi mai karanta jauhara da sai fita kubin Allah yake nema kaga abinda ake nema da shari'a masu wannan bid'a su ma abinda suke nema kenan yarda Allah tsira addini wanda yake bid'ar shi'anci abinda yake zane addini yake wanda yake bid'ar mu'tazilanci abinda yake zane addini yake kuma lada yake bautar Allah yake to waɗannan su ne characteristics da za a gane bid'a kirkirarren abu a cikin addini dan neman lada kirkirarren abu a cikin addini dan neman lada kirkira wato abinda bai cikin asalin Qur'ani da hadisi neman lada kuma da ake neman lada da abin da shari'a ta tabbatar sannan a cikin addini banda a cikin mu'amala malamin ne ya kokarin ya gaya mana ababan da suke tare da wannan tsinuwa da aka yi wa bid'a da Allah wadare da aka yi da ita da kuma bayani akan cewa wuta za ta kai mutum to me yasa bid'a take da rawat kuma ana ta ce mutane ku bar bid'a suna wallahi ba za su bari wani ma cewa ko ma'aiki ne da kansa alayhi salatu wasalam wannan kaburat kalimata wai ko annabi ne ce kace mulidi wallahi sai sai sai kawo ta kaida can wanda ba ita ake magana a wajen akwai kaidan da malamai suke magana akan wato tsakanin biyayya da da'a wanne ne a gaba in kaga wani dattijo da kaya sai ci baba barin karbe ka sai ce a bashi kawai yanzu kaga karban da zaka yi mishi karba ne na biyayya girmamawa cewa da yi bari an ka bi umarnin shi kai da'a ga umarnin shi to wanne zaka bi kaga zaka zaka nace ne sai ya baka ko saboda biyayya da girmamawa tana gaba da da'a a irin wannan mahallin suka ce ai ko annabi ne ya ce ka ai to da wannan kaida za ta yi kaida ce akwai ta a cikin shari'a amma ba ba nan ne muhallinta almuhimmu daga cikin ababen da suke jawo yaduwar bid'a a cikin al'umma da irin wannan yaduwa da ta zama kamar annoba ta wutar daji na farko akwai aljahl biddi jahilcin addini mutane da dama jama'a sun jahilci addini kamar da muka bayyana da su ba su san meye addinin musulunci ingantacce ba ba su san menene wanda bai inganta ba jahilci ya riga ya darkake mutane duk inda ka bi a cikin jahilci yake in banda jahilci dan me za a zo a ga mutane ababen da bai da asali kuma su yadda su ta infaƙin lokacinsu da dukiyarsu da ilimin su akai na biyu akwai kuma al-inqiyad li ahwa'in nafs bin san zuciya bin san zuciya shi ya kawo khawarijanci shi ya kawo shi'anci zuciyar mutane tana raya musu cewa idan an zo tarurrukan nan na maulidi za za su samu ƴan mata su ta hulɗa da su za su sha abin da suke so za su yi rawa su cashe za su zagi duk wanda bai san maulidin musamman an zo wucewa ta kofar wani masallaci ko wani wuri da aka san taron ɗan izala ne a ci gaba da cara ana ƙara buga ganga ana musu ihu to ran mutane yana son wannan cashewa ko aga hawan ne fi nafsi kawai hawan ne fi nafsi da kuma wanda suke amfani da wannan damar suna samun wato ababe na tattalin arziki hawan fil nafs yana kawo bid'a na uku malai ce sukutul ulama ya anil bid'a malamai ce shiru su ana ta bid'a ko su kama bakin su to Allah alaikum anfusakum la yajurukum man la ilaha illa malamai da ya kamata su yi magana su ki magana sai bid'a ta samu nashadi ta samu rawaji ta samu karfin gwiwa wani hujjar shi kawai shine to ai bai ji malamai sun ce ba kyau ai an ga su malam wana masu nan to wannan yana samu bid'a ta samu ƙwarin gwiwa abu na gaba da ke da alaƙa wannan shine mumarasatul ulama ilil bid'ah a ga malamai suna yi wani yanzu misali yana so yayi wani abu mara kyau amma ba zai samu halin yi ba nan da ya ga wani malami yayi ko da shubha ne to zai yi shi ko da gudu da mota ne ai kaga gudu da mota irin gudu mara mara kan gado ai ba kyau ko banganci ne kai wani fa matan shi ya saka aka ce misali ce to ai rajuwa malam wannan ma yayi saki yayi shikenan kawai tunda me ya hada su da me hada wancan malamin da matan shi wallahi ta bai shi dai bai sani ba tunda dai har wa malam wani yake yin saki to kai ba matsala za a yi saki kun tana labarin da malai ba mu cewa wai mutum ne ya je maka ya yi niyyar ya tuba daga shan taba daga zuwa maka yana zuwa kawai sai ya ga wani kawai da fata da gemu yana shan taba yana dawa sai ce to ai wallahi shi zai tuba ba me yasa ya ce a maka ya ga wani ma balarabe yana shan taba shi ne ma da yake yanzu balaraben nan hala bai gaza shi a jahilci ba wani ba dan pakistan ne ko dan india ko ba misri kawai yana shan taba shi shi ma yana cutar kanshi kai kuma daga ganin shi ka gan shi da kyakkyawar kama da kaya waɗanda a nan sai usare ne suke sakawa jallabiya da makamantansu wanda gemu cikakke sai ka ɗauka malami ne haka kenan har wanda ba malami ya da sabon malami a sanadiyar abin da yake yi wanda yake mara kyau sai mutane su ci gaba da shi sa a kamar da muka ambata alamu shi yana da kyau idan mutum malami ne yana da takalatsan fiye da sauran mutane an samu malamai da dama da suka ja yaɗuwar bid'a saboda sun mu marasance ta in biki ne ake yi na na shagali in aka ce to ai malam wane shi ma da aurar da yarsa sai da aka yi wannan bikin ba daga kafa ba abinda ba a yi ba shi ganin duk mutanen anguwa sai su fara da masoya da makiya da za su gaba da yi sai su ai ai wani ma yayi ai mun ga wani ma yayi sannan tabannil hukam lil bid'ah gwamnati ta yi adopting bid'ah ta yadda da ita a sa mata ranar hutu ko a shigar da cikin schedules na na na makarantu a ce jarabawa waye ko ne ku ta yi clashin da maulidi ba za a yi ba ta yi clashin da christmas ba za a yi ba tana da ranar hutunta a cikin kalanda ta shekara ta gwamnati ta ma'aikatu ta ministir da makamantarsu gwamnati ta yi tabanninta gwamnati ta yi tabanni addu'an ƙarshen shekara addu'an ƙarshen mako addu'a a je a fita gari a yi addu'a alabawa na lafiya a je a fita a ce wani sarki ko wani gwamna ya ce jama'a a yi azumin kwana uku don a samu zaman lafiya a wannan yankin gwamnati ta yi tabannin bida to irin wannan bida ta fi komai wahalar yaƙi jama'a tana da wahala yaƙi ita shi kanshi maulidi in ka bi tarihinsa da haka ya samu asali sannan alinqiyadu li ghairi sahibi shar'i miƙa wuya ga wanda ba shine Allah ya ce a miƙa wuya ba shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mu miƙa wuya ga wani malami ko wani shehi ko wani limami ko shugaban wata kungiya mu yadda duk abin da yace kawai ayi babu tantancewa abin ya tabbata ko bai tabbata ba to wannan ma yana taimakawa bid'a ta yi yaɗo sosai sannan ya kawo kashe-kashen bid'o'i ta fuskar bid'o'i a cikin ibada da bid'o'i a cikin mu'amala wanda na mu'amala ba su da matsala sai in sun shafi abin da yake shari'a ta hana kamar mu'amalar kasuwanci wanda akwai ababen da shari'a ta hana to ko da an kirkiro wata sabon mu'amala dole a sata ma'auni na shari'a sai in ta dace da shi sannan akwai bid'o'i ta fuskar wato yadda ake kudurce su akwai bid'a a aqida akwai bid'a a aiki akwai bid'a a magana sannan yayi bayani kuma akan wancan da muka tsona a baya shine wato rashin ingancin raba bid'a zuwa ga hasana da wacce take wato sayyi'a ko wacce take karbabiya ko wacce take abun watsi maganganu da yawa jama'a yi su littafin yana nan anan maktaba akwai copies da yawa zaka iya samun shi ka karanta sunan shi wa kullu bid'atin dalala wallafar Muhammad al-Muntasir ar-Raisuni rahmatullahi alayhi sai mu koma cikin littafin inda malai yace bab fi amrin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bil qatl liman faraka al jamaa wanda shine babi na 18 qala akhbarana abu bakr qala hadathana qala hadathana abu bakr qala hadathana hafs wa abu muawiya an al a'mash an abdullah ibn marra an masruq an abdullah ibn mas'ud qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu dam imri'in muslimin يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإهدى ثلاث الثيب الذاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة الإمام آه ابن أبي آسم يكر قولنا حديث دقى مالا من شاء بكر ابن أبي شيبة wanda shi ma ibnu abi shayba ya fitar da shi a cikin musannaf ɗinsa sai kuma al-imamu muslim ya fitar ta wannan hanyar haka nan al-imamu bukhari ma ya fitar da shi dukkanin su ta tana tikewa zuwa ga makarantar al-imamu al-a'mash suleiman ibn mihran al-kufi rahmatullahi alayhi ibn abi shayba ya karbo daga malamin guda biyu hafs ibn ziyad da kuma abu muawiya shine muhammad ibn khazim ibn khazim bi muqaddamataini khazim ad-darir abu muawiya ad-darir wani malami ne makawo mutumin kasar kufa ne shi ma ya rasu ka ta 195 shi kuma daga al-imamu al-a'mash suleiman ibn mihran daga abdullahi ibn murra daga masruq masruq ibn al-adda daga sayyidina abdullahi dan musul Allah ya kara masa da yace kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam dan Allah ya ce la yahillu damin ri'in muslimin baya halatta a zubar da jinin wani mutum musulmi yashhadu an la ilaha illallah wanda yake shaida cewa babu abin bautawa bisa gaskiya da cancanta sai Allah wa anni rasulullah kuma ya shaida cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne illa bi ihda salatin sai a sanadin ɗaya daga cikin abubuwa guda uku as-sayyibi az-zani wanda yayi zina alhalin ya taɓa yin aure muhsini dan yayi zina wan nafsi bin nafsi da kuma wajen qisasi kutiba alaykum al-qisasu fil qatl al-hurr bil hurr sai a irin nan rai ya kashe rai shi ma a kashe ransa wat tariki li dinihi da wanda ya ba addinin sa al-mufariq lil jama'a yi baran-baran da musulmai al-mufariq lil jama'a malamai suka ce abinda ake nufi shine man ankara mutawatiran min ad-din bid-darura abinda duk musulunci an san haka yake alal misali wajibcin sallah wajabcin azumi wajabcin zakka annabtar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dayantakar Allah tashin alkiyama duk waɗannan abubuwa ne ma'aluma mai da dini bi darura idan wani ya ce shi bai da ba ƙarya ne wannan abu to sai alƙali ya kama shi ya tuhume shi in ta tabbata yake tuba kuma shikenan sai a masa hukuncin kisa wasu kuma suka ce al-mufariq lil jama'a shine wanda ya bar yin sallah bisa shahararriyar wato mas'ala ta sabani akan shin tarikus salati musulmi ne mai saban Allah ko kafiri ne wanda ya ridda ya bar addinin Allah a cikin karatunmu na usulul iman na usulul iman na na ibnu hanbal mun yi magana akan wannan cewa ra'ayin da yake wato mafi shahara abun malaman fiqh da hadisi shine tariku salati kafiri za a hukunta shi akwai kuma ra'ayin da suke ganin a'a har yanzu mai sabo ne ba kafiri bane shine sai kamar da malamai suke cewa shi tariku salati ya ishe shi ma ja'iba a ce rigima ma ake har yanzu akan wai musulmi ne shi kuwa musulmi ba wannan kada ya ishe shi bala'i wannan kada ya ishe mutum ya gane lalle yana cikin tashin hankali duk wani sauran mai zunubi ba a wannan rigima akan shi wanda ya sata wanda ya kisan kai wanda ya ƙarya wanda ya ci riba wanda ya ci haram duka an san mai saban Allah ne hatta abin da aka ƙara na da tauhidi shine biyayya iyaye idan mutum ya ƙi ko ya saba wa iyaye har yanzu yana nan musulmi malai ba sa sabani akan musulunci shi sai dai a ce yayi laifi babba kuma ana neman shi da matsayinci ba amma shi tariku salati saboda girman laifin shi ya girmama shi rigima ake kai sai da shekara dubu akan wai musulmi ne ko musulmi ba kaga shi sai ya jira tukunna sai an gama ma rigima sannan ya san matsayin shi Allah shi kato a shahidi shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan hadisi kamar da malamin kullu badi yayi umarni da a kashe wanda ya ya fandare ya fita daga cikin jama'ar musulmai bab zikru qawlihi alaihi salam man ragiba an sunnati falaysa minni babun da ke bayani akan ambatan fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa man ragiba an sunnati falaysa minni wanda duk ya kyamaci sunnata inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace falaysa minni ba da bashi qala hadathana hudba qala hadathana hammad ibn salama an thabit an anas qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam man ragiba an sunnati falaysa minni mala ya karbo wannan riwaya daga Hudba ibn Khalid al-Qaisi malamin su Bukhari da Muslim da Abu Dawud da sosa shekara ta 235 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama daga malam Hammad dan Salama babban malami cikin malamai na na sunna an Thabit ibn Aslam al-Bunani an Anas ya ibn Malik sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم yace manzon Allah yace man ragiba an sunnati falaysa minni wanda duk ya kyamaci sunnata Annabi sallallahu alaihi wasallam yace falaysa minni wannan hadisi ne tabbatacce Imam Muslim ya ruwaito shi da Nasa'i da Imam Ahmad ibn Hanbal da Baihaqi dukkanin su ruwaito shi ta wannan hanya zuwa ga Ahmad dan Salama haka nan Bukhari ma ya ruwaito shi ta wata hanya daban hanyar Humayd al-Tawil kenan zuwa ga Anas dan Malik dukkanin su ruwaito shi isnadi tabbatacce ne hadisi ne tabbatacce وحدثنا سالم اسماعيل بن سالم قال حدثنا هشيم ومغيرة حدثنا هشيم قال حدثنا مغيرة وحسين عن مجاهد عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رغب عن سنتي فليس مني يساجي كاو اسنادي تهنيا اسماعيل ابن سالم الصائب kenan wannan as-sa'ib mukiyaye su biyu ne a wannan gabar akwai Isma'il ibnu Salim al-Asadi kuma akwai Ismail ibn Salim as-Sa'ib dukkaninsu kuma malaman Hushaym Hushaym ibn Bashir ibn al-Qasim babban malami shi kuma Hushaym yace daga Mughira shine Mughira ibn Miksam al-Asadi su biyu ne masu riwayar anan wanda suka karantar da Hushaym da Mughira ibn Miksam da kuma Husayn ibn Abdurrahman as-Sulami kenan su biyun suka ce an mujahid daga mujahid ibn jabar an abdullahi ibn amrin daga abdullahi dan amr dan as radiyallahu anhu qala abdullahi dan amr dan as yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi yace man ragiba an sunnati falaysa min wanda ya kiyamaci sunnata ba ni bashi to me yake nufi da ar-ragabatu an sunna shine mutum a nuna mai ga abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ko ga abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aikata ko ga abin da shari'ar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta zo da shi ce ni ba ruwana da wannan ni wallahi ba na son wannan abu ni wannan karatun bai mun ba ni ba zan bu ba to wannan shine ar-raghaba an sunna kyamata sunna sai mutum ya ce ni ba na son niqabin nan ba na son dogon hijabin nan ni ba na son kaza ko da kana ganin wata sunna ce mustahabbiya domin sunan sunna anan jami'i da duk abin da ya zo a cikin sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma kamar yadda al-imamu abin nan ya kawo al-qurtubi abul abbas a cikin sharhin shi na muslim yake cewa su magabata ba su kasance suna rarrabewa tsakanin sunnoni ba dukkan abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya aikata sahabbai da tabi'ai isiki yace daga baya ne malaman baya suka tirsa su zuwa garabar sunna wajiba sunna mustahabbiya sunna kaza yace sun yi haka ne su ma ba wai dan su rage matsayin sunna ba a'a dan su samu saukin wajen bayyana menene idan an rasa sai an rama me ba za a rama ba shine asalin haka ce abu kaza a cikin sallah sunna ce mustahabbiya abu kaza a cikin sallah sunna ce a mandubiya wannan kaza rukuni ne ko wajibi me yasa suka rarrabe waɗannan dan ka gane misali in ka bar fatiha tunda yace rukuni ne to raka'a ta lalace in ka bar rukuyi saboda rukuni ne raka'a ta lalace in ka bar tahiyya sai an yi kaza in ka bar sujud isra'a saboda suna ce musahabiya ba komai in ka bar lankwashe kafa a wuri kaza saboda suna ce musahabiya ba komai ina fata muna gane abin da sa suka yi haka kenan kawai ba wai dan a ce ayi kaza ko a bar kaza ba to wanda za a ce mishi kaza suna ne ce ai musahabi ne ba sai an yi ba to wannan shi ma ragaba ne alis sunna sai maka annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sallah in ya taso yana zama sannan ya miki suka ce ai musahabi ne ba sai an yi ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana kada dan yatsa ai musahabi ne ba dole sai an yi ba da haka dukka buka lalata mutunci da tattar sunnoni to wannan ragaba ce an sunnatin nabawiyya kuma ka da abin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba shi ba ka ya kai mai wannan katubara Allah ya tsare mu باب فيما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على اثنتين وسبعين فرقة وذمه الفرق كلها الفرق كلها وضمه الفرق كلها إلا واحدة وذكر قوله عليه السلام إن قوما سيركبون سنن من كان قبله yace ga babin da zai bayani akan abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labari da zai faru cewa anna ummatahu cewa al'ummarsa sataftariqu za ta rarraba alathnataini wa sab'ina firqa zuwa ga gida 72 in aka ce firqa wato su kungiyoyin kenan furqa shi kanshi rabuwar wazammuhu ko a ce wato kenan fima akhbara min zammi ko kuma wazammuhu abinda ya faru kuma na Allah wadare da Annabi sallallahu alaihi wasallam na al-firaqa sai zama na al-firaq mansubun ne da wannan masdar ko al-firaqi zai iya dauka to aka ce alfirqa sai kuma ce kullaha domin badali in ka ce alfirqi sai ka ce kulliha illa wahida dukkanin waɗannan ƙungiyoyi da jama'a jama'o'i za su zama dukkanin su sun shiga cikin zargi da Allah wadare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in banda guda ɗaya ita ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yabe ta wa dhikru qawlihi alaihi salam da kuma ambatan faɗin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yace inna qauman lalle wasu mutane sayarkabuna sanana man kana qablahu za su dinga bin suna hawa kan tafarki da al'ada da tafarkin waɗanda suke gabanin gabanin su qala hadathana amr ibn usman qala hadathana abbas ibn yusuf qala hadathani safwan ibn amr ar-rashid ibn sa'd عن عوف بن مالك الأشتئي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة واحدة في الجنة وسبعين في النار وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة فإحدى وسبعين في النار وواحدة في الجنة يتي والذي نفسي بيده لتفترقن أمتي على ثلاث وسبعين فرقة فواحدة في الجنة واثنتان وسبعين في النار wannan hadisi al-Imam Ibn Abi Asim ya karbo shi daga malamin sa Amr ibn Usman ibn Sa'id ibn Kathir al-Hamsi daga cikin malaman sa Imam Abu Dawuda ne da Imam Nasa'i da Ibn Majah shi kuma ya karbo shi daga Abbad ibn Yusuf al-Kindi Abu Usmana kenan Abu Usmana al-Kindi shi kuma yace daga Safwan ibn Amr ya da Saksaki shi kuma yace an Rashid ibn Sa'ad al-Mikra'i wanda yana da hadisi a cikin al'adabul mufrad na bukhari da kuma al-kutubul arba abu dawud da tirmidhi da sahih ibn majah shi kuma wannan tabi'i shike riwaya daga sahabi auf ibn malik al-ashja'i radiyallahu anhu auf yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zan Allah ya ce ifsarqatil yahudu ala ihda wa sab'ina firqa yahudawa sarrabu zuwa gida 71 wahida fil janna daya ce kadai ta shiga aljanna wa sab'ina fil nar guda 70 ko ɗan wuta ne waftarqatin nasara ala ithnatayn wa sab'ina firqa kirista kuma suka rabu gida 72 fa ihda wa sab'ina fil nar 71 nan duka na wuta ne wa wahida fil janna guda daya ce aljanna wallazi nafsi bi yadi annabi sallallahu alaihi wasallam yace na ran idan Allah da raina ke hannunsa la taftariqanna ummati wallahi sai al'umma ta rabu ala salasin wa saba'ina firqa zuwa gida 73 fawahidatun fil janna ɗaya ce aljanna wa sanatani wa saba'ina fil nar su kuma guda 72 duka a wuta su Allah ubangiji ka tsare mu wannan hadisi ibnu majah ya fitar da shi a cikin kitabun fitan na as-sunan dinsa da wancan malami al-lalaka'i a cikin sharh usul itikadi ahlus sunnati wal jamaa shi ma ya fitar da shi isnadi wanda yake sahihi kamar yadda yake a farko abin da zamu kalla a cikin hadisin shine bayanin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tarihin rarrabuwar wasu al'umma wanda yake nuni zuwa ga rabuwar al'umma wani abu ne daga cikin kaddarorin da Allah ya ya halitta al'umma a ciki wala yazaminu mukhtalifina illa man rahima rabbuk wa lidhalika khalaqahum mutane ba sa gushewa akan komai sai sun yi sabani sun rarrabu kuma haka Allah ya halicce su dan su sabani dan kuma ya musu rahama idan sun iya mu'amalar sabani da haka al'umma da suka gabace mu yahudu da kiristoci su ma duk sun rabu kuma rabuwar za ta zama a mafi yawan al'ummar sun rabu ne sun bi son zuciyarsu ko bata da haka guda ɗaya ta ta saura akan gaskiya ko take kan asalin abin da annabawansu suka bi shi sannan hadisin na nuna halaccin yin rantsuwa idan ka zo ba da labari ko da labarin gaskiya ne me yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rantsuwa yace wallazi nafsi bi yadi sannan ya sake kawo wato lamun na na tawkili na na kasami da kuma nuna tawkili sakila lataftariqanna me yasa kawai bai ce sataftariqu ummati ba saboda a lokacin da yake wannan magana sahabbai kansu daya tsintsiya madaurin ki daya labarin dan haka yana da sadma yana da nauyi a ce wannan al'ummar take da haɗin kai wata ran za ta rubu sai annabi yake akkada masa lallai da gaske ne fa za a yi wannan daga cikin alamun nubuwa ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam don manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai kai shekara 100 a kabari ba al'umma ta samu wannan rarrabuwa kasa ba da shekara ainihin wato 50 akai ta samu rarrabuwa a baya mun yi mun yi magana akai zamu zo mu ji kuma anan gaba akan usul na rabuwan kan al'umma sune wasu kungiyoyi guda hudu kungiya ta farko ita ce khawarija khawarija wanda suka fita daga cikin al'umma suka zargi kowa da kafirci suka zargi kowa da cewa jinin shi ya halasta sune farko wanda suka awwalul mari kungiya ta biyu sune rafida in shi'a rafida wanda suke ainihin kafirta manyan sahabbai kungiya ta uku sune alqadariyya wato waɗanda suke musun kaddara kungiya ta hudu sune mu'tazila wannan sa daga cikin usul na kungiyoyin bid'a duk wata kungiya ta bid'a in kallaluba kallaluba sai kaga tana da alaka da waɗannan ko tana da alaka da rassan waɗannan ko tana da alaka da akasin bid'ar waɗannan ko dai bid'a ta zama an yi ta ne a matsayin wato rebel a matsayin akasin wannan bid'a misali nasu ba kaga suna akasantar rafida ne haka nan jabariya suna akasantar qadariyya haka nan ainihin wato ko kuma a yi ta zama extension ne na wannan extension ne na waɗannan bid'o'in su ko na wanda suka retanta daga gare su kamar irin yan waɗannan masu sassaucin nan murji'a ga murji'a extension ne na waɗannan bid'o'i tsakankanin kadariyanci da jabariyanci suka suka fito hakanan abin nan sauran ƙungiyoyi da suka resantu daga mu'tazila iri daban-daban daga waɗannan usul din waɗannan bid'o'i na aqida sune kuma suka yi naso suka haifar da bid'o'i a cikin ibada suka haifar da bid'o'i daban-daban a cikin ibada dan haka wannan daga cikin alamun nubuwa ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da bayyana sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cewa dukkanin al'umma shi za su rabu zuwa waɗannan gidaje kuma waɗannan gidaje 72 ɗan wutar in banda gida ɗaya aka ce manhum suwa ne ne su qalal jama'ata ko aljama'atu yace su ne aljama'a su ne ahlus sunna su ne taifatul mansura su ne alfiqatul najiya diddi su ne zamu ji lafuzza daban-daban game da wannan Allah ya so zamu karanta wannan hadisi suna nan da yawa da zai ambata sannan mu zo da wani littafi daga cikin tafai kankani ne anan wanda ya sharhin wannan mas'ala muna da shi anan maktaba akan ainihin wato sharhin mas'alan iftiraqul umma juz'i da kankani yana nan a cikin labirarin mu ba nan dan kankanin da aka saka baya din nan za mu fito da shi insha Allah ahlus sunna masu bin tafarkin magabata su ne kawai waɗanda za su tsira a cikin waɗannan tawagogin malam abdul musul abbas rahmatullah hafizahullah yana nan da ransa babban malami ne daga cikin dattawan malaman ahlus sunna a wannan zamani daga cikin ayyatul huda dattijo ne mai shekaru kwarai ina jin sun shekarun shi sun kifa a dari sun haura dari Allah ya kara mashi lafiya yayi wata magana anan da yake sharhin wannan hadisi a cikin sharhin shi na sunan Abi Dawud yake cewa hum man kana ala ma kana alaihi salafu hadhihi al-umma in kana neman suwaye a qaifatul mansura suwaye al-jama'a suwaye masu tsira ya ce hum su ne man kana ala ma kana alaihi salafu hadihil umma waɗanda suka kasance akan abin da magabatan wannan al'umma suke a aqidarsu a addininsu a sulukinsu yace kuma yace wa kaunuhu yasiru hunaka shay'un min al-ikhtilaf wa tanafur li umurin dunyawiyya aw li umurin ukhra hada la yu'athiru ala ittifaqi fil aqida to waɗannan masu irin wannan tafarkin na na salaf a wannan rayuwar da ake ciki zaka same su suna da sabani tsakankanin su rigingimu fitintunu shine cewa kauruhu kasancewa abun yasiru hunaka shay'un akwai wasu abubuwa min al-ikhtilaf na sabani wat tanafur da nisantar juna da yi wa juna ƙazafi da sharri da cutar da juna li umurin dunyawiyya wanda ya faru saboda ababen duniya shugabanci mukami wane ne babban halifa wane ne babban shehi wane ne yafi dacewa ya shugabanci masallaci kaza wane ne wanda yake aula da a ce shi ake sanya darasin shi a masallacin nan wane ne wanda wato ya kamata ya fi yawan mabiya kungiya kaza suwaye shugabanninta suwana suke sune shugabanni suwana suke ƙarya kuke ba ku ne shugabanni ba mu muke da takarda suwana suke ƙarya ne mu muka kirkiro ta an rabu gida biyu an rabu gida uku an rabu gida hudu amma dai kowa inda yake suna yake karantawa dan yago ya sa san zuciyar shi wajen yin raddi wa dan uwan shi ko ya mishi yarfi ko ya mishi sharri ko kage ko kazafi li umurin dunyawiyya amma ya sa akan gaskiya yan uwan shi take ko ce to wannan bai hana a ce ba ahlus sunna bane kai bai hana ce dan uwanka ba ahli sunna ba kai da kake wuri guda ko gari guda ko zamani ɗaya da wani dan uwanka malami ahli sunna amma wani abu na dan adanci ya shiga tsakanin hasada ko gaba ko keta ko rudin shedan ko wani ya ga ɗayan ya tare mai waje ina ma da ba a wurin yake ba to wannan bai hana ku ba ahli sunna bane duk da yake wannan abu ba daidai bane mutumin da inda ba zamanin ku ɗaya ba ko inda ba gari ɗaya kuke ba za ku yi abokantaka za ku yi mutunci mana malaman da za a galibi suna rigima da junansu abin da ke haɗa su rigima shine mu'asa zamani ɗaya wuri ɗaya lokaci ɗaya da a ce cikin ƙaddara Allah ɗayansu ya riga ɗaya a zamanin to wanda ya zo daga bayan kullum ya ban wancan bai da kai domin bai tare mai ba da a ce ba gari ɗaya suke ba wani na Sokoto wani na Kaduna to za su dinga yi wa junansu fatan alheri suna buga wa junansu waya amma kana zuwa Sokoto sai ka ga waɗannan mutanen da duk kai da kake Kaduna kuke buga wa juna waya kuna wa juna fata alheri kana zuwa Sokoto ne ka duka rikima ce kai ma daga Sokoton ka zo Kaduna sai ga mutanen Kaduna da kowanne kuna waya kuna ambatan su cewa ai malaman sunna ne mutanen kirki ne sai ga duk suna ta rigima da junansu wanda ka zo gun shi bai so ka je gun ɗaya ba haka bane to duk wannan rigingimin dan adalci ne inda za ka iya wadatuwa da su da yafi maka alkhairi ka kauda kai daga barin su ba su ne asalin ka ba amma ba sa fitar da waɗannan al'umma daga babi na ahlus wannan malam Musul Abbar ya faɗi domin wannan rigima akwai ta a ko'ina har a Madina wataƙila ma wadda ake a Madina ta fi wadda ake a Sokoto ko Kano ko Katsina ko Lagos ko Yamai ko Damagar wadda ake a cikin Madina ko Makka ko sauran biranen malaman musulunci irin ƙasar Sham Suriya irin wato irin Yaman irin Bagadaza a Iraki ko a Alkahira ko Iskandariya ko ko a Khartoum ko a makamantan su gingimin da ake tsakankanin ƴan uwa ahlus sunna malamai da masu da'awa wata kila yakon da ake a Kano da Sokoto da Katsina da Kaduna da Zari da su yafi amma wannan bai hana a ce ba ahlus sunna bane su ma wannan abu kuma wani wata da ginna ce ta dan adam wani wato gazawa ce ta dan adam da da rashin kai zuciya ne sa an yi malaman sunna waɗanda ba su rigima da junansu ba sun yi zamani ɗaya a ƙaranu ne da yawa mun sha ambatan irin zamani imam ahmad ibn hanbal yana da abokai sa'annin shi malamai shi kansa ibn rawiya ya yi ibn ma'in dukan su malamai ne abokan juna ba sa fitina da junansu zamanin sa imam zahabi tare suke da sifin katirin tare suke da sifin kai daga ƙasa da su kaɗan su safadi daga sama da su kaɗan su ibn taymiya da sun nizbi duk waɗannan malaman ba sa wa junan su irin wannan rashin mutuncin da ake wa juna da su kowa girmama junan su suke kowa na ganin darajar na gaba da shi kowa ka yana cewa ɗayan malamin shi mizzi ya ce malamin mu ibn taymiya ibn taymiya ya ce mizzi dan uwan mu malamin mu ibn mufli kaji ya ce ibn qayyim malamina ibn qayyim ya ce zahabi malamina zahabi ya ce ibn qayyim malamina haka suke wa junan su saboda ilimin suka sa gaba ba neman girma da neman suna ba kaji abin da ake ki kawo rigima shine li umurin duniyawiyya abubuwan duniya kuɗi mukani mata sarauta fada aji karfin murya karfin shahara au umurin ukhra ko wasu abubuwa can daban abubuwa can daban hadha la yu'athiru 'ala al-ittifaqi fil aqida wannan bai tasiri ga haduwa da ake akan aqida shi sa kamar yadda na sha faɗa wa uwa a irin waɗannan bigiran duk wanda rigingimu da suka ana yi ba za ta fasa su ba to amma kai tsaya ka zama ihris ala ma yanfa'uka rigima ba yadda za ta maka amfani ba ko to ka bata yanzu kamar rigimar darul hadis salafiya da aka yi shekara da shekaru akan shugabanci akan kaza akan kaza an ci kuɗi ba a ci ba wani ya ya ci amana albani wani yayi kaza kowa ya ta faɗan su lokacin da ya ga dama sai yanzu gashi kowa ya hakura ya daina saboda ba shi ne asali ba daman tun lokacin da ke ce wasu karatu shi ya kafa nan wajen in dai baka so za ka mutu dole sai ka ba wannan rigima ko mun fita na kwala sai ka bata saboda rigima ba ita ce asalin ka ba wannan karatun shi ne kowa zai ta yi hayya mutu yadda albani ya hayya mutu wannan shi kadai ne tabbatar da da wannan gidan in aka daina wannan karatun a dara hadisi shikenan kowa sai ya kama ya kama gaban shi amma in dai matukar ana ci gaba da karatu to wurin zai rayu insha Allah kuma duk wani da ya kawo ta rigima to zai yi rigiman nan ko da ke consuming ɗinsa ko kuma ya gaji ya bari sai in an biye mai bai da zai kuma ana wannan karatun yanzu a biye mai an yi karatu da asuba an yi da safe an yi da la'asar an yi bayan isha an yi jiya an yi yau za a yi gobe ana tanan na mako kaza ana tanan a soke littafi kaza a sa kaza malam wane yayi malam wane yaushe za yaushe kake da lokaci zaka ta wata wasu rigingimu dole ma ka hakura da rigima ka bata Allah shi kyauta da aka zama mu dage mu zama daga cikin ahlus sunna waɗanda suke wato cikin wannan tawaga da Annabi sallallahu alaihi wasallama yace za su tsira ya zaka gana haka shine zama annabin kake bi sallallahu alaihi wasallama ka bar duk wani shugaba da ake bi ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shugaban mazhaba ne shugaban jam'iyya ne shugaban kungiya ne shugaban kome kada ka gabatar da biyayya a kansa akan biyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan biyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce gaba addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine gaba shi kake bi shine jagoran ka qala hadathana hisham ibn ammar قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزائي حدثنا قتادة عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمتي ستفترق على اثنتين وسبعين كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة ما لن يقارك وإسناد تهنيا ما له هشام ابن عمار أبو الوليد الدمشقي المقري wanda duk da yake malamai suna magana a kan shi cewa ana ganin shi zankar rauji amma malamin su bukhari ne da muslim ya rasu shekara ta ɗari biyu da hamsin bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi kuma yace daga al-walid ibn muslim shi ma mutumin dimashqa daga al-auza'i yani abdurrahman ibn amr ibn auza'i حدثنا قتادة يعني بن دعامة السدوسي كنا عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا أنس بن مالك الله يقارى مسجد دايتي annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna ummati sataftariqu ala 72 lalle al'ummata za ta rabu gida 72 kulluha fil nari illa wahida wa hiya al-jama'a dukkanin su ɗan wuta ne sai guda ɗaya sune al-jama'a to mu kula anan yanzu kun ji can an ce 73 nan kuma an ce 72 zahiri anan an bace 72 sune duka ɗan wutan ba ambaci ɗayar ba a cikin wancan lissafi wannan hadisi sahihu ne li ghairi saboda magana da ke kan Hisham ibn Ammar ad-Dimashqi din can shi ma ibn Majah ya fitar da shi ta wannan hanya da Imam Ahmad ibn Hanbal a cikin musnadinsa ta hanyar Anas bin Malik da ke sanin Ahmad ibn Hanbal a cikin sa akwai ibn Lahi'a al-Qadi al-Khadrami haka nan al-Imam al-Ajuri a cikin ash-Shari'a ya fitar da wannan hadisi juz'insa na farko na tun farko farko ma littafin na jin da kai hadisi na 30 kuma zaka sarki shi haka na Abu Ya'la a cikin musnadin sa dukkanin sun fitar da shi inda yake a cikin isnadin al-Ajurri da Abu Ya'la akwai wani mutum wanda yake abun watsi shine Mubarak ibn Suhaib maturuki ne to amma kaga za a samu wato mutaba'a kenan dai shiga cikin mutaba'at haka nan da wata hanya daban da Ajurri ya ƙara kawowa daga Zaid ibn Aslam da wata hanya daban daga Suleiman ibn Qarib duka ya kawo su a a zuwa ga Anas bin Malik hakanan al-Lalaka'i ya fitar da shi a cikin usul itikadi al-sunna wal jamaa ta hanyar Yazid ar-Raqashi shi ma wanda Yazid da'ifi ne al-Imam tabarani Abu al-Qasim ya fitar a cikin al-Awsat hakanan ya fitar a cikin as-Saghir ta wata hanya ita ma take tana da isnadi ne mai rauni ta hanyar wato Abdullahi ibn Sufyan dan haka dai hadisin ya tabbata duk da yake da wasu hanyoyi waɗanda suke suna da rauni ta fuskar isnadin su قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا اسماعيل ابن عياش عن صفوان بن عمرو عن الازهر ابن عبد الله عن ابي امن عبد الله بن لحي عن معاويه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قالوا yanzu akalla mun ji isnadin nan ta hanya akalla daga Auf ibn Malik na farko kenan sannan kuma daga Anas ibn Malik na biyu kenan yanzu kuma ga riwayar Muawiya hanya ta uku kenan za ku mu ji riwaya daga Abu Huraira ita ce hanya ta hudu da riwaya daga Abu Umama domin sabon da suka yi wannan magana suna da yawa magana ce mutawatir kamar wancan hadisi ne da muka ce za mu sake magana a kansa afwan eh hadisin hadisin man kazaba alayhi shi ma hadisi ne mutawatir ma'ana saboda yawan waɗanda suka rawaito shi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaji yanzu kawo mana isnadi ta hanyar da Hisham dan Ammar din nan daga Ismail dan Ayyash daga Safwan dan Amru daga Al-Azhar ibn Abdullahi Al-Haza Al-Harazi kenan daga Abu Amir shine Abdullahi dan Luhay Al-Hawzani shi kuma daga Muawiya dan Abu Sufyan radiyallahu anhu wa an abi qala Muawiya yace qala Rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam manzon Allah yace إن هذه الأمة ستفترق على إحدى وسبعين فرقة للي وانا الأمة ذات ربزوها جدا سبعين دقايا كلها في النار إلا واحدة دكا النوس يموتني ينبند بدايا وهي الجماعة سني الجماعة سني الفرقة الناجية وحدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم wannan kuma shine tace riwayar sayyidina Abu Hurairah ta hanyar da shi Abubakar ibn Abi Shayba daga Muhammad ibn Bishr daga Muhammad ibn Amr ibn Alqamata ibn Waqas al-Laythi wanda yana da hadisi a cikin al-kutub al-arba'a da kuma bukhari da muslim sun rawaito mishi ta hanyar mutaba ya rasu shekara ta 144 shine mai riwaya daga Abu Salama ta dan Abdurrahman dan Auf dan gidan sahabi Abdurrahman dan Auf shi kuma shi ce daga Abu Hurairah radiyallahu anhu qala Abu Hurairah ce qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yace tafarraqatul yahudu ala ida aw ithnaini wa sab'ina firqa yahudu sun rabu gida 71 ko da biyu wata firqa ummati ala 73 firqa al'umma ta ne kuma za su rabu zuwa gida 73 wannan isnadi ne kyakkyawa saboda wannan Muhammad ibn Amr ibn Alqama saduqun kuma kamar da kuma ya ce rijalul shaykhain idan ke mutaba'a ne ibnu majah ya da wannan riwaya har ila yau haka na imam ahmad ibnu hanbal haka nan abu dawuda da al-imam at-tirmidhi sun fitar ta wata hanya daban haka nan al-ajuri da ibnu shibbana da abu ya'la da ibnu shibbana duka ne sun fitar al-shaykh al-albani muhammad nasir din yayi takrijin wannan hadisi ya bayyana ingancin sa a silsilar sahiha a mujalladi na 1 a lamba hadisi na 203 farko farkon littafin silsilar sahiha وحدثنا وهبان قال حدثنا خالد بن عبد الله قال وابو موسى قال حدثنا ابن ابي عدي عن محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله wannan kuma daga ana cewa wuhuban da dhamma ana cewa kuma wahban da fataha sun shine wahab ibnu baqiya al-wasi sunan malamin kenan lakabin shi shine وهبان أو وهبان وهب بن بقية الواسطي wanda yana da hadisi a cikin Muslim da Abu Dawud da Nasa'i shine ya sake kawo mana wannan isnadi ta hanyar sa daga Khalid ibn Abdullah al-Wasiti da shi da Abu Musa shi kuma yace daga Ibn Abi Adi wato Muhammad ibn Ibrahim ibn Abi Adi al-Sulami duka wannan suka suka ce ta hanyar Muhammad ibn Amr ibn Alqama din can an abi salama wato mutaba'a ce ya kawo ya kawo ma ainihin wato wancan wancan isnadi mislahu yace kwatankwacin wannan ko kuma irin wannan yana ganin bari mu saurara nan sai Allah ya kuma darasi daga gaba sai mu tashi alamba hadisi na 68 sallallahu wa sallama ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam فسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك واتوب اليكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته